بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين shirin da shida ga watan rabi'u da akhir shekara ta dubu da biyar da bakwai wanda ya daidai da sha takwas ga watan oktoba dubu da ashirin da biyar miladiya a askari za mu tashi a nan ta mala ce faslun fasali aljama'atu sallan jam'i sunatun mu'akkada suna ce mai ƙarfi suna mai ƙarfi wajen malikiya kamar da muka shafa da ba wai yana magana cewa mutum kan haka nan kawai zai iya duk lokacin da ga dama zai iya yi lokacin da ga dama zai iya bari suna mu'akkada wani lokaci za ka suna ta'abin da sunnatun wajiba ko lokaci suke ta wajibatun wujubar sunan wani lokaci zai ka ga malikiya an suka ce suna mu'akkada kuma kamar misali mutum ya ce a ce wajibi ne sai ya yi sai ya zama ya tsarkaka daga habafi bigire ko kuma jikinsa daga daga najasa wani wajen kira shi suna ma'akada amma kuma idan mutum ya ce zai yi haka ko da kankan ko wani abu sai ya kasance babu sallah to shi haka ba sunna ce wanda take ake magana za a iya bari ba sunna an kira shi sunna saboda galibi a sunna aka same ta wani lokaci sukan yi haka da ko kuma ya zama ba ce da kai farilla ba ne ba ta kai farilla kauri ba amma dai suna makarin ita ma tana ka ita mata wajibi in ba a yi ba akwai alhaji wanda bai fahimci irin wannan maganganun na malikiya ba sai daga tsammanin wasu abubuwa da suke cewa suna makada suna maganan wai wani abin da yake kawai zaga'ib kwadaitarwa ake yi a wani lokaci ma sukan kawo su ce akwai hukuma ma akai kai abubuwa da yawa za ka ga malikiya su ce suna makada za ka akwai hukuma akwai zare ko kuma abin da bai idan kai sallan ba za a ci maka sallan babu ita ba amma kuma kana da zanibi da shi da kai ba wani lokaci suna kira ire-iren wannan abubuwa suna ma'akada ga almazari cikin sharhi da yi ma talqin da sauransu za ku ga yayi bayani a farkon kwallon littafin akan maganganun maliki akan suna ma'akada magana ce mai da tsawo kamar kamar matsalan gemu shi za ka suna cewa suna ma'akada amma za ga mamali ya ce mai cewa kuma a zane shi kaga a ba zai yi a ce suna ana magana wai raga'i ba kawai kadaitarwa ake maka a suna cewa akada wani lokaci wajiba ce musamman da hanabila suka ce suna ba kada malkiya to wajiba ce magana a wajen irin su hanabila da sauransu to shi ne ke aljama'atu sunna mu'akkada sallar jami'i sunna ce mu'akkada sunna ce wato karfa wacce take lalle mutum ya zo ya tafi yawa daga cikin malamai su suna suna ganin to wajiba ce da da wato idan bai je ba suna magana cewa ya yi zunubi haka nan musamman namiji akwai hadisi da ya zo hadisi na Abdullahi dan Abbas da yake cewa duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba to ba shi da sallah rijaluhu thiqat amma dai hajin hadisin akwai maganganu cewa wannan magana ce na Abdullahi dan Abbas ko kuma magana ce ta manzo Allah akwai magana na ba hadisi kan haka shi yasa wasu ba sa hujja da hadisin wasu daga cikin malamai irin su Ibn Taymiyyah sun yi hujja da wannan hadisi din kwarai da gaske hujjan cewa wannan wajibi ne shine hadisin da zalla ke cewa a saura kiris in ce mutane su tashi mutane su a kira sallah sai a tsaye da sallah sai in sa wani ya sallah da mutane ni kuma sai in tashi da ni da wasu mutane tare da ni akwai wato garwashin wuta je kokko da gidajen wanda ba zuwa sallah haka zalla ba zai yi wannan aikin ba sai abu ka abin da ke wajibi aka bari da wasu na cewa wannan ana magana munafikai ne amma dai idan shari'a idan aka zo aka magana kan manyan masu laifi ko baya hana masu kananun masu kananun kananun masu laifin su ma da suka aiki irin nasu ya sun shiga ciki kamar aya ce ta zo ta yi razani akan shirka babba to kuma magana ka cewa shirka karawa wata shiga ba ta so ba ta ta shiga bala cewa la ummu illa muslimun ba wanda zai limanci sai musulmi wanda yake ya karɓi musulunci shine zai limanci magana ce wai sai wanda musulmi wanda yake ya haƙaƙe imaninsa da sharaɗai na ahalul kalam kamar da wasu ke faɗa su suke faɗa wannan bai taso ba ana magana mu dai musulmi wanda ya karɓi musulunci wanda kuma ya iya sallah din musulmi wanda ya karɓi musulunci a dunkule ya fahimci cewa ubangiji shine Allah ta'ala zai bauta ma manzo Allah shine wajen karin da zai bi sannan kuma addinin musulunci shine musuluncin da zai yi har ƙarshen rayuwarsa to wanda ya zama musulmi in ya iya sallah kawai zai zai iya ya yi halittar shiga ya yi wato ya yi maka sallah ko yana ko dan bid'a ne ko da dan bid'a ne cewa dan bid'a ana magana ka tashi limami ratibi kuma idan ka ki bin sallar dan bid'a saboda kai mishi hukuma to wannan kana da daman kai haka wannan magabatan sun yi haka amma ba wai cewa idan mutum ya bi shi ko bai da sallah ba akwai bambanci tsakanin na bi shi ba da sallah da ko kuma ni ba zan bi shi ba wani yana bid'a da sauransu muna ganin cewa idan muka yi mishi hukuma to bai da bambanci da wani abokin ku ne haka nan kawai shi kuka fice baya da zumunci sai kuka dan kaurace mishi kuma aka gaba yana nuna kuma in kai hudar shi hudar bai yi ba to ne sa aka ce nan illa muslimun adalun mai adalci na adala ko adala diniya ko adala na mutunci adala na addini da kuma adala na mutunci haka ba a saba gani yana yi wasu abubuwa na khawarimul muru'a ba ko khawarimul muru'a ba ka a samu yana yi da kuma a samu makareci ko ba samu yana shan giya ko wani abu na kuje ku samu dan marisa ya zama shine wato limamin imamin kuwa yanzu kaga kila kun san wani bakin fata dan Saudiya Kalbani limami ya iya kafin Qur'ani kwarai da gaske amma ya zama dan duniya kawai abin sa yau ka ganshi yana cikin ruwa jibi ka ganshi yana an zo an yi wasa tsakanin shi da yan kwallon kafa ya je ya je wasu ma wasu ma zai hoto hoto da celebrities kaga irin wannan limamin ku ya tafi sai ku ci da shi da kuma sa hukuma a masa hukuma ko kuma imamin ku ne kuma masallacin babban masallaci ne a masa ya je ko ina kawai sai aka je kawai gashi can ya je ziyayen da aka aka aka kira shi taro na na bido yana zuwa can ko yana zuwa tare yan shi'a ko wani abu ko kuma masu aƙidin cewa na kawancan addinan nan irin su irin su nuru khali na na na na abuja kawai a same su kawai suna zuwa wajen arna haka haka yau su je coci ko wasu je ko wasu je wajen ko duk wani duk wani karkatacce da duk wani za ku sashi aliman ba kuma duk wasu abubuwa da kusalaiya da kuka bashi na ya tasarrufi kan wasu abubuwa na addini duk ku kwace duk ku kwace madalisin ku mutum ya cike zuwa ba to in za su in akwai maslaha su suka zuwa wasu majalisin ku suka zuwa babu maslaha ku kore su da yawa daga malamu sun yi haka din illa muslimun adlun zakarun kuma namiji wajen malikiya wanda ke yi limanci kawai namiji shi za ku ga mata mu malikiya mace ba ta limanci tsakanin mata ta limanci mata kuma ba ta yi limanci ba maza wannan shine abin da ke tabbatacce a wajen malikiya kuma shine mazhabin mamu mashhurul madhhab na Imam Ahmad duk da yana da wasu maganganu guda biyu amma da yana shine mashhurul madhhab na Imam Ahmad cewa mace ba ta yi ma ba ta yi limanci la ga maza la ga la ga dan uwanta mata balle kuma yara to amma wannan magana akwai sabani sosai a cikin ta ba akwai sabani sosai akan cewa mace tana iya yin limanci ma ma ma mata yan uwanta sannan kuma tana iya liwanci ga mutanen gidanta ko da akwai maza a ciki in ita kuma kan ciya qur'ani ne sannan kuma tana iya liwanci ma mijinta wanda ke kasashe in aka ce kasashe ana ana magana ba zai iya kanta qur'ani ba shi bami ne kawai ita ce ta kanta qur'ani kila ma ta hanyar ta karɓa musulunci ne zaka shi da an riga an ce tsammani ba zai iya ko fatiha ba sai dai subhanallahi subhanallahi sallarsa to tana iya mashi mashi limanci kaga raira waɗannan abubuwa shi yasa shi ilimi ilimi yana da sauki ba shi da wato wato ba abu ne mai kyau ba wani mutum ka zo ka matsa ka ta karkare ka ce sai an bukan koyarwa abu ne wanda yake ka san akwai sabani mai yawa na malamai akan wannan yanzu kaga waɗanda suka faɗa irin abu da malikiya suka faɗa a hanaf ne a hanaf da malikiya su ne suka faɗi amma galibin malamai ba su yi da wannan abin da malikiya suka ce wai sai dai wai namiji shi kaɗai zai limanci ba kuma macen ba ta da dama misali ko tana gida ta ce za ta yi makan za ta yi yan wata mata limanci babu wannan in ka je ka duba zaka ga abin da aka rubuto daga sahabbai ma Aisha Ummu Salama Ata ibn Abi Rabah al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da da su Ishaq ibn Rahawiya Imam Shafi'i al-Auza'i Abu Thawr kuma da ruwaya daga Imam Ahmad da yawa daga cikin magabata sun ce mace za ta yi mata limanci mace za ta yi mata limanci akwai hadisai da suka zo a babin ko da dai wasu daga cikin asanidu na hadisin ba ka rasa dan tattaunawa to amma kuma lai tabbas za su zama hujja bi majmu'i shawahid bi majmu'i shawahid hadisi na farko shine hadisi da zuwa cikin sunan hadisin da kuma musan imam Ahmad hadisin waraka bintu nawfal ummu waraka bintu nawfal Allah ya mata izini cewa a rika kira mata sallah ita ma a cikin gidanta kamar dai kace gidan nata magida ne kuma akwai mutane a gida ta ce a rika kira wata sallah in kira wata sallah kuma ta ummu ahla dariha za ta dinga yi ma wato mutanen gidanta za ta ja su sallah haka haka nan an ce ma ta ummu ahla dariha ba a faɗi malako mata ba shi ma wannan wata wata magana ce amma dai mu ce dai anan dai ana magana mata din tukuna sannan kuma banda wannan akwai hadisi a cikin musulun na imamu shafi da kitabul um da sunan na al-baihaqi sanadi tabbatacce zuwa ga Aisha. Aisha cewa wata ta limanci ta limanci mata sallan magariba a gida kuma aka ce kuma kamat wasatahunna ta tsaya tsakiyar su wa jaharat bil qira kuma ta bayyana karatu kaga maganar ma a ce mata mace ta ba ta bayyana karatu bai taso ba in ta zo dan ba wai za ta tsaya gaban su ne ba har ta tsaya tsakiyar su ne kawai haka ta sahu haka kaga an aka zo wannan gaban kuma babu magana a cewa sahun mata na baya can ya falala tunda mata da mata ne kawai na farko ya falala wannan kaga hadisin yana da shi ma ibn hazm wahiri sunan al-bayhaqi da sunan wannan riwaya banda shi akwai kuma shi musamman da bin abi shayba daga hadisi daga ummu salama ita ma ta ja mata sallah al-asr da shi isnad akwai yan magana amma kuma shi da shawahid za su karbe shi da haka da waɗannan hadisan masu malamai suka ce to kaga mace tana iya jan mata sallah kuma wannan ya fi falala a wajensu ya fi falala in dai sun riga sun taru da kuma su taru ba shikenan amma ana magana na in sun taru sun taru a basu su sallar su su tarawih su waye su waye duka wannan su karanta su katu katu na sallah kuma a safar da ake samu na ma'adata idan suna katu suna wato wata haddasa a cikin sallah wannan yana taimakawa kwarai da gaske sai amma kun sa akwai sabani kamar da nace akwai tsangami da tana iya jan misali idan a cikin gida akwai yara ƙara da su balaga ba ta ja sallah ko kuma ta ja mijinta wanda yake shi kasashe ne to wasu daga cikin malamai sun faɗi haka duk da mashhur na maganar malamai shine a ba sai wannan ba sai dai shi ya zo ya tafi to amma wannan in kana kaddarawa in akwai masallacin ana iya samu wani waje da babu masallaci sai a samu kuma ita ce ta iya ta iya kashin kwayan ta iya sallah a garin kamar gida to da ka shi kuma shi kuma yana bayan ta kaga in ko shi ya zama gaba ko za ta shi zai dawo baya me ya dauka ta shi na kashin kudaden ta saboda hadisin ummu waraka bint lawfal cewa ta yi ka ummu ahla dariha mutanen gidanta kuma ai akwai maza a kila saboda haka wasu daga cikin malamai suka jawwaza suka ce idan mijin kasa shi ne babu laifi in kun duba cikin al-mughni ibn qudama da sauran tafai za ku ga malamai sun tattauna kan waɗannan matsaloli. alimun ko masani bima la taslihu salatu illa bihi da abinda wanda sallan ba ta inganta sai da shi ya san akalla a rukunan sallah ya san farlan sallah ya san wannan ko da aikace ne ba wai dole sai ya iya kawo shi filla filla kamar malami ba amma dai ya sani a aikace sannan kuma akalla a dunkulallin abubuwa kan su jarabi da rafkanuwa ya dan san su dunkulalle karka ce sakan fila fila don akwai wasu abubuwa da aka saba yi da yawa a ciki amma dai a dunkule ya sani ya san cewa misali in ya yi kaza to gashi zai yi musamman dai mu a nan malikiya ga mutuna mu mu su masu cewa akwai ba'aliya da qabliya to san abubuwan da zai yake gare da ba'ali san abubuwan da yake gare da qabli in a wajen a wasu mazahib kuma to ya san ya san abin da abinda shi ne gyara sallah a wannan a wannan mazhab din in kuma Allah ta'ala ya sa yayi karatu to kuma sai ya rinjaye da abinda shi ya fi tabbata a wajen sa in kun ga malikiya malikiya wurin ba'adi da qabli mazhabin mu yafi yafi karfi gaskiya yafi dacewa da hadisan manzon Allah ba a samu Imam Malik wani waje da ya dan yi kwakwakwakwan baya akan zarafi na rafkanuwa ba sai wajen shakka Imam Malik baya la'akari da shakka wanda ke tare da rinjayarwa shi shakka a wajensa kawai shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake shakka wanda za a gina shi akan akan yaqini allazi yubna 'ala al-mutayaqqin misali uku yayi ko hudu kawai sai dawo uku wannan shine wa shakka a wajen Imam Malik amma hadisi abin da nuna hadisi Abdullah dan Mas'ud akwai dan bambanci tsakanin shakka wanda yake ayin can jaras kai uku ne ko hudu amma hankalinka bai tafi zuwa ga rinjayar da ɗaya daga ciki ba to shi hadisi Abdullah dan Mas'ud shi sai ya magana cewa idan idan yayi taharri taharri shine ya dan yi tarjihi yace to bari dan zai tuna sai tuna cewa eh kamar fa lokacin nan taso na dai wani tari ma wannan raka'a ce ta uku nake ko ta uku in ya ya yi cewa ta hudu yake kawai cikin doka ta hudu la iyaka dai sai ba di in kuma bai sa ibirin jayar ba to shikenan kuma sai ya koma kan abin da shi malikin suke faɗa hadisi Abu Sa'id al-Khudri da sauransu sai ya gini akan yaqini gini akan yakini uku ko hudu kaga uku shine yakini dan na wurin ake tattama sai koma ya zama na uku daga baya kuma sai su zara kalma kuma ah yace alim ma la tasihu salatu illa bihi balighun fil balighun kuma balagaje ah malikiya galibi su basu ka san yaro karami wanda bai balaga bai shiga gaba wannan a masallaci ratibi wannan duka malamai suna suna izina da wannan magana sosai amma abin da ake magana shine yaro ya zama shi kadai ya iya karatun Qur'ani ko kuma shine dai zama ustazu sai a lokacin ya ya iya shiga ciki magana fi inganci zai shiga hadisai da yawa suna nuna haka hadisai da yawa suna nuna haka manzo Allah ya sa wasu daga sahabbai kananan yara suka shige gaba saboda sun ne makaranta haka wannan babu laifi mumayyizun ko kuma wanda yake wato mumayyiz ba bai balaga ba amma mumayyiz ne shi wato zai iya bambance zai iya bambance abubuwa bai balaga ba yana kusa da balaga yana da tamizi yana iya bambancewa yana da hankali fin nafila amma a nafila kawai shi limanci yaro karami mumayyiz to shi suna cewa sai dai mutum ya je a nafila ya yi shi wa kuriha kaunu al-abdi to kuma da nan ko da nan ko mu dan kara bari sai mu kashi akan wal mutayyibi wa kuriha kaunu al-abdi kuma an ƙi ya zama limami shi ne ya zama bawa wani makaruhi ne babu abin da ya hana haka dan limami ya zo bawa ya zama limamin ku babu laifi to amma kaga shi bawa bai kamata kusa shira tibi ba dan bawa shi ba yi da yancin kansa lokacin da zai kuka ce lokacin sallah ya kun kira sallah kuna jira liman ya zo sai kaga kuma an zo an samu kuma an samu shi uban gidan shi na neman sa duk da su da can magabata ba sa haka bawan da ya zama ya zama Allah ya ورب وكم وكم عبد يقوم مقام حر su kawai aka aka samu wani ne daga cikin bayi ya zama ya shahara da ilimi shikenan kuma ya daga wani ya zama kuma ya zama kamar yanci a kansa da yawa ma wanda ya kalama sanadiyar yancin sa amma mu dole a daga yin izina da yanayin ɗabi'a mutane wa wani zina da kuma wanda ke ɗan zina ne ba dan yana da wata zini wajen ubangiji ba a to amma galibi ana son wanda zai zama ko misalin ne tashi Allah ta shi da aiko manzannin Allah yakan aiko su daga daga cikin nasaba wanda ba za a tuhumce su ba za ka galibi yana ya shiga ciki yana muku limanci amma kuma kuna kuna kuna cutar da shi saboda ka a cutar da shi sai aka ce mashi to ka a sashi zama limami amma idan babu kowa sai shi a wurin fili mai karatu ko kuma in ba so ake a kawo bangaren ce kuma bai kamata a dinga jinkurin shi akan abin da ba laifinsa ba da ɗan zina da wanda bai yake ɗan shari'a ba yi ba su wani bambanci ta fuskan aikowa ba rawayi ba ya kawai kawai ya yi wani walinta ya gan ya ganshi gida gida na shari'a shi kuma wace ya ganshi gida ba na shari'a ba ai ba wani abu aka yi ba shi ba yadda zai yi shi ma ka yi ga kansa saboda haka ba za ka je ka hana shi kaza ba shi wasu malami ma suka ce wannan ma wannan ma karhancin ma bai kamata a kawo shi ba to amma dai karhancin zai iya amfani saboda wani lokacin mutane suna da rashin mutunci mutum ne haka kawai sai su ga sun raina shi ni yayin da zai zama suna cutar da shi to kaga sai a kiyaye shi akan da aka tange shi daga cutarwar mutane ratiban shi ce maka ratiban ne su zama limamai ratibai dama ana magana ratibai ba ana magana ma mutum da haka nan kawai ya zo ya dan ya ya shige ka bai muku limanci ba wa yusahabu kaunuhu akmalu wa yusahabu kaunuhu akmalahu kuma ana son musahabbi ne ya zama shi iman da za ku sa ya zama mafi kamala a cikin ku ziyan wato wajen tufa inda sa tufa cikin tufa mai mutunci kama kamansa da inda zo ya zo kama kama mai kyau wa khalqan ziyan ba wai kawai kama ba hatta samt yanayin ɗabi'a na malamai a ga yana yi kana ga kawai liman ya zo an gama liman da shi kuma kawai a koma da shi ko a sami shi yana yin kwado ko yana yin dara ko yana yin karta ko yana yin ludo ko kuma a sami shi kawai a wani abu wajen mu can wajen mu akwai wasu lokuta nan da Allah ya jarabci usazai da da kallon kwallo a balawun fa usazai kawai za a gama za a fa gama kuma kuma ci iko Allah ana ci kallon kwallon ko Najeriya shi ke wata a lokacin ana ciki ana kira sallah ga Allah da gidan nan zaka anda an dadi za ga to alga ta bana shiga shiga shiga shiga ana gama kuma sai a kuma koma a gaskiya kaga wannan ba wannan ya kawata a kula kure da gaske wannan inda can an yi Allah ta'ala ya yafi wa mutane amma a yanzu sai ka sai mutum ya kuma yanzu da yawa ga su muna ganin su muna ganin su suna ta wa'azi na san sun daina yanzu amma wasu da yawa sun sun ma kata da suna gaba da makwata allo da sauransu na na san lokacin da kara rawi ya siya ta da karafi da su ne to kaji muna muna jos a lokacin to kaga duk wannan ba daidai ne ba da shaɗin su da wandansa to duk ana buƙatan malami ya zama ana barin halal dan kunya a kajin bahaushe wasu abubuwa a same shi samt na malamai ka same shi na hauragiya ko wasu abubuwa da aka saba ganin suna yi wanda su ba su ɗauka wani abin da mutunci wanda in kawo zaka ya ce ah ba da hadda ku eh to inda dai banda mu a ciki sai kai zaka fita banda ku Eh, wa khalqan kuma a same shi a halittarsa babu wani abin da za ku dan dinga din zargin sa ba ana magana zama kyakkyawa ba a ana magana misali kai zama yana da wata nakasa ko gurgu kaga sallah ana santa zama kamalalliya kuma ya zama gurgu kaga ba ta cika ba amma ba wai dai yana dan fadawa kadan ba dai yana fadawa kadan wannan kaga zai iya sallar sa fa yukrakul aghlaf makaruhi ne wanda ba shi da ba masa kaciya ba wanda ke da zoban sa ba a yanke ba ya zama liman wal aqta ko kuma wanda yake da yankakken hannu gundulmi da sauransu ko wanda yake kafansa yankakkiya ce ko ba komai dai kaga shi din ba zai iya zuwa da wato sallar yadda ake bukata ba to wannan sa wasu daga cikin malamai suka ce makaruhi wal ashal da wai miki shanyen hannu wal a'ma da makahu to wannan makahu shine ma malamai suke cewa me kawo me me ya alaka makata shi makata shi da sallah saboda shi duk kawo sana nan kuma malami ne mai ai babu wanda dalili za ku ce wai makaruhi ne eh to sai mu tashi wal mutayammim saboda na ga akwai sabani shi a cikin sosai sai mu dauke shi baki dan insha Allah wasu abubuwa akwai sabani wasu abubuwan kuma za ga in ka juya ka ga maslahan mutane mutane wani lokaci zai yi aiki aiki da mutane ne to amma dai abin da yake tabbace tabbace duk wanda sallar sa in shi ɗaya yayi tayi ya halatta ya halatta shi ba shi kamar ka gaba ya maka sallah ba ya halatta shiga eh wannan shine asali saboda kuma da yake sallah wani bangare ne na shugabanci na na siyasa shi ba saboda haka misali duk wanda ya zama zai iya shugabanci ana samun shugaba wanda yake nakasashe amma kuma ɗada ƙwaƙwalwa ke shugabanci saka shi ma wanda yake nakasashe ne amma kuma ya san ilimi ya shi gaba da muku sallah shi kenan sallah ta yi babu wani laifi akan haka insha Allah to alqaid alfiqhiyya na ibn Uthaymeen yace wa yubmanu almithliyu bilmithli وما ليس بمثلي بما قد قوم yanzu ai yayi magana akan lamuni da za a bayar shine baitin baitin baya wa kullu mutlafin fa madmun idza lam yakun al itlaf min daf'i al adha dukkan abinda mutum wani yaje salanta maka da shi to zai biya mutakar wato ba yayi ne wajen ya tunkude ya tunkude wani wata cutarwa ba sun yayi ne dai kutukura ta cutarwa to wajen wata magana ce daban kuma misali wanda ya zo yana bukatan wata dabba haka wata dabba ta kan masa tana tunkuyi to gari ya tunkuɗe sharrinta har ya samu ya halaka ta kaga yanzu wannan ba za ka ce mishi dole sai ya biya ba shine lam yakul lil- lam yakul itlaf min daf'i al-adha ko kuma ya zamana wato wani abin da aka shar- aka aka aka wajabta mishi aka ce kar yayi to sai ya zamana kuma a ya je yayi to in ya je yayi yayi shi na hali itirari to wannan kaga ba za ka zo ka ka ce yana da wani alhaki ba shine ke cewa wa hiya anna kullu mutlafin fa innahu madmun ala mutlafi sawa'un kana zalika يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق بحق الآدميين فلو احتاج المحرم إلى صيد فاصطاده ليأكله ويدفع ضرته فإنه يضمنه بالجزاء لكنه ليس بآثم لأنه مضطر ثم استث- ثم استثني من هذه القاعدة ما لم يكن ذلك لدفع أذاه فإن كان ذلك فإن كان ذلك من أجل دفع أذاه فإنه ليس بمضمون ولو أن صائلا صال على شخص ولا يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ش- فقتله فلا شيء عليه wani yawo zai maka zai zai maka sade sai sai ka riƙe hannunsa ga don kuma cikin haka kare hannunsa wanda ba za ka biya za a ce sai ka biya ba ba ba komai a kanka shine cewa wayu wayu madul misli bil misli in an tashi zai yi lamuni zai biya zai biya a wato a- da kwatankwacin abin da ya salwantar wa ma lazim min misli abin da kuma bai da kwatankwaci shi kuma ma kad quwi ma sai ya biyar da kima da kimar abin sai a masa kima sai ya biya القاعدة الأربعون قاعدة هدوء لما ذكر الناظم أن المتلف مضمون على متلفه أن المتلف مضمون على متلفه cewa wanda ya salwantar da wani abu zai la zai la zai lamuni ya biya abin da ya salwantar bayyana kayfiyatu damani bi hadha baiti sai ya faɗi yaya za a biya sai ya faɗi yaya za a biya sai ya ce wa yubwanu al-mithli bil- bil mithli ila akhirih yana yani anna al-mithliya wato yana magana cewa shi kwatankwacin abun abun da yaje salwantar yubmanu bi mithlihi za a kwat- za a za a wato kawo makwafin sa kwatankwacin sa fa idza atlafa ina'an idan ya salwantar da wata ƙwariya ce ko masa- wata masa- wani masaki ne fa innahu yadmanuhu bi ina'i mithlihi zai kawo wata- wani masaki wani kwatanniya irin sa wa idza atlafa qalaman idan wato kansar ne ko alkalami ya salwantar fa innahu yadmanuhu bi qalamin mithlihi wa haluma jarra haka dai za a ci gaba amma ma la mithla lahu amma ba abin abinda ba yi da kutankuci fa innahu yadmanu bil qi yadmanu bil qima za a kawo kiman sa ne ai bin- mimma yasawihi waqt al itlafi abinda a lokacin da aka salwantar zai dace zai zai wato ah, ya daidai da shi na na kima din mithl ta'am matbukh kaman abinci ne da faffe fihi lahamun وفيه قرع وأشياء أخرى ولا يمكن أن يكون له مثيل misali abinci ne akwai nama akwai kaza wato dabji aka sosai a ciki wanda a lokacin ba zai iya kawowa ba ba zai iya zuwa ya je ya kawo mishi a lokacin ba fa hada yadmanu yadmanu ah, bi qimati wannan sai sai sai wato a ci shi taran ya kawo kiman abin waqta itlafi a lokacin da ya sarautar da abin la'annahu idza ta'addara al-asl rajana ila al-badal saboda idan asali ba zai yi mutum sai mu koma zuwa ga masayansa madadinsa to sai mu tsaya nan insha Allah dan ba ni shine to sai akwai wannan ko na za mu tashi an ga wajen babu talif kuma wani babu ne kuma rawatul wakala fa ne a tare mu kada shi shi wannan kan kuma ku da bai tukan ne ba mu kada shi ba mu karanta wannan ba ba mu karanta ba an karanta ba na ce yau kuma ni ne na na zo muku da abin da ba ku da shi akwai baji a ban baya wa shi ne Muhammad bin Isa bin Habib al-Wasiti ai ba mu karanta ba ko an ba ni aran wasu haka يرشي عليك بتقوى الله في كل أمره تجد غبة يوم الحساب المطول ألا إن تقوى الله خير مذبة وأفضل زاد الضاعن المترحل يرشي عليك بتقوى الله نا مك أمني كليك تقوى في كل أمره لك لمرنك أمره كو أمري كو أمر إيه أمره أه. عليك بتقوى الله في كل أمره أدك أمني لأبنجي يباكا umarce-umarce da Ubangiji ya baka, ta ji da ribbatan za ka sami sakamako yau mai hisabin mutsawali a ranar da za a yi hisabi mai tsawo za ka sami sakamakon da kake bukata mai kyau. Ala ina taƙa wallahi khairu mazabbatin ala ka saurara kiyaye Ubangiji shi ne mafi alkhairin wato sakamako da za ka samu, abin da zai sa ka samu sakamako mai kyau. Wa abdal zadin wa'ilil mutarahil shi ne kuma mafi falalan guziri da matafiyi zai guziri da shi qala abu hatim abu hatim yace kan zakatu hadha albaba bi kamalihi to me ce to na'am magani madaita حدثنا محمد ابن أحمد ابن أبي عون قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم الدمشقي الشامي مدلس ne kuma tadrisancin sa tadrisi yake na tadris taswiya ya da cikin sharru anwa'i tadris a lokaci tsakanin ya ji ruwaya daga malamin sa amintacce malamin sa kuma ya ji daga wanda ke ba amintacce ba daga kuma wani amintaccen kama al'auza'i ya ce ya ji ruwaya daga al'auza'i kaga babban malami ne al'auza'i kuma ya ruwaito daga wani da'ifi shi kuma da'ifin ya ruwaito daga tika wannan tika kuma auza'i yana da ruwaya daga wajensa to kawai sai sai ya je wani ruwayoyi da sai cire sai zama auza'i tika a an tika ba maimakon tika an da'if an tika wani ya da sharrin anwa'in nau'i na tadisanci sa malamai ba su taɓa yadda da hadisansa sai yayin da ya ce ya sarraha sama'i a da bakwai guda biyu akalla ya ce sami'tu ko haddasa ni al-auza'i kuma ya ce qal auza'i haddasa ni fulan an ce dai da auza'i wannan kana bata hadisan auza'i yayin da kake mishi wannan abu sai shi yana ganin auza'i dan me zai kai baya daga waɗannan kaskantattun daga sai ce cire su sai ya gashin wanda yake tadris taswiya wanda yake ba a karban hadisan sa amma nan ka ce sami'tu al-auza'i yaqulu sami'tu bilal bin sa'ad saboda haka hadisi ya tabbata Bilal bin Sa'ad yana cewa la tanzur ila sighr al-khati'a kar ku rika kallon kankantan laifi wanzur mana asaita kar ka kallon wanda ka saba ma shi in ka kallon wanda ka saba ma sai ka girman girman laifin da kai qala abu hatim na gama sai ya rubuta wannan qala abu hatim abu hatim ibn hibban yake cewa qad zakartu hadha al-bab bi kamalihi bil ilal wal hikayat fi kitab mahadat al-mubtadi'ina yace cewa na faɗi a wannan babi a mafi kamalan ambatansa bil ilal wal hikayat na ambatan maka wasu abubuwa na hikima da kuma hikayoyi wanda zai sa ka ƙara wato nusatuwa ka fahimci abu sosai fi kitab mahadat al-mubtadi'ina al-tafin da muka rubuta mahadat al-mubtadi'ina ibn hibban ya daga cikin wani mamakin Allah wallahi wa in kaje kana duba abubuwan akci malamai sai rubuta ni asaran tafi malamin nan ba karami ba kuma Allah ya masa kyawun rubutu kusan da tafasa sun bace kaɗan ne suka samu suka wannan kuma in ka duba tarjamansa za ka gani daga cikin abin da ya sanya tafanna suka bace shine bai samu stability ba istiqlali a waje daya akwai jahilai wanda suka dinga masa suka dinga masa ingizami kan turuwa suka sa a kaurace mai ilimin sa ya zama ya shige wani gari har ya mutu a garin kuma ya zama inda yake kuma ba ba an fara ilimin sa ba ilimin wannan kuma nasa da sun riga sun bace wasu an taba an taba an taba an taba fahimtar shi ma da wai su adabi ba ma su ba karkace su adabi ma ya mata kutu to mata ma zai wace waya ma kafirta saboda ya ce wai annabta ilimi ne da aiki da shi to kai in ka ba su baka zuwa malami ka ji malami ya faɗi magana ba sai ka ji me yake ci me yake nufi ba malami ya faɗi magana sai ka ji me yake nufi to kun ko ka faɗa kuma yanzu sai Allah ce ko ba a yadda ba kamar da aka ba lawa ya faɗa su mai wuce ku su ce wuce da su ba ba su taɓa yadda ba to kuke nufi kowa yayin da ya faɗi magana da ba a gane ba sai da mushi bayani a gane in an ya gane shi kenan ya ce annabuwa ilmun wa amal shi kenan wanda ya sa jahilai suka suka harzuka kansa shi kenan ya sa kuma sun mamtali asarar il wato wato wato littafansa bari ku ga wasu daga littafansa da ake cewa su bace wato abin da zai baka takaici malam duk digiri da ake jahilci to za ku sa asarar ilimi ba karami ba wato kun ganin yana da littafai da yi a kan atba'u tabi da tabi'ai tabula atba yana da tafi na alfabru bayan nakala yana da ilal ilal awhami ashabi tawarikh wannan har yanzu a wannan babu ana buƙatar ana buƙatar rubutu har na ce a can sama da ce har zama zuwa muhimmin lau yufradu bahdan har yanzu wajen za ga ana muna yin abin da ake da historiography shi kansa manhajin da za a bi a yanzu akan ta tarihi yanzu abuna da mai har hadisi saboda akwai manhajin mutaqarrim manhajin mutaakhirin wasu abubuwa da ake dan zuwa da shi to banda shi kuma sai wasu abubuwa da ya rubuta manya kitabun ma kitabun ma khalafa thawri fi shu'ba wannan duk wanda sai ilmin hadisi ya san me ake nufi da wannan magana wani abu ne wanda yake in ba irin irin shi wajen su ba ba za ka samu wannan abun ba banda shi zai ce hadisai wanda yake makulu shami ne amma aka sai aka mai da hadisi ya zama wato yadda za a bambance hadisi alfasul bai na makhul shayin makhul azdi sunansu daya ya za a bambance harwaya na wannan na waye ba na waye ba amma duk wannan saboda jahilai malam jahilai sun sa wato duk ya mutu ya mutu duk tafan nasa ba gani ba duk gashi tafai ne masu yawa haka za ka masu tarjama suke faɗi amma haka ya mutu ba a amfani da ilimin sa ba saboda kai kan wasu ra'ayoyinku da banza Allah kyauta to kaga wannan duk za mu tafi a wannan littafi za ku ga inda zai ce maka altafi na kaza na faɗa kaza madan ba zan faɗa ba to kuma kana buƙatar littafin shi ma to amma saboda irin irin wannan masifa sai babu bukhari kusan shi ma daga baya kusan yadda mutuwar nasa ba yanda ake so a ga mutum ba to shi ma sai da aka zo kan maganar qur'ani lafzi lafzi hada malfuzi makhluq wal qur'anu ghayr makhluq irin ma makamacin wannan amma kawai suka suka masa aturi shi ma suka masa wasu abubuwa irin saboda haka wato ana cin tun ba tun yanzu aka fara ba ba tun yanzu aka fara ba abin da yake da dan tsauri a da din ba baka shi gani ana yi ba shine kawai dan kusa da mutum kawai ka ce kashi wannan makiya da zaki annabi wannan kuma ya zama jahilci kuma da zara an yi abu ko ko ko jahilai da suka ce ba ba jahilai sun ce ba kuwa ko sahabbai da suka ce ra'ina baka ba ka ce sun kafuta ba ba kai aji sun kafuta ba balle kace wai kawai dan ka ce dan ka faɗi wani magana wai kai a fahimta ka ne wasu arabi ko mutum ya kafuta ba ba ka ya bata maka aikin ka ba ne faɗi wannan magana wani lokacin ta kawo ma sai su kira Muhammad da sunansa Muhammad sai suke cewa ba sa cewa Rasulullahi wani zai ce sunan adabi amma sai ka sun faɗa akwai dalilin sa suka faɗa wani ma zai magana wanda za ka ga zahiri kamar munafunci amma sai an yi bayani sai mazala ce me kake nufi da kaza ya faɗa ko ba zai ce ka kara ba saboda wannan ubangiji haka ya kawo yare wani lokaci kowa yana yin magana yanayi ya tusa tashi wasu bangare Allah ya kyauta wani shi kayar fi mahadil mubtadi min ma arzul gunya ga wanda nake fatan ya zama ya wadata lin nazir idza ta'ammala haga mai bincike in yaje ya tuntuni kansa eh bima bima arzul gunya eh lin nazir idza idza ma ta'ammalaha idza ma yace ko idza ma ta'ammala duk ma in zo bayan idza qari ce ma'ana shi idza ta'ammala haka fa aghna zalika an takrarihi fi hadha al-kitab haka wannan sai ya wadace ni mai yi mai mai a wannan littafin to haka bai yi ba kaga shikenan mu kuma yanzu haka marka marasa sai dai mu hakuri kuma sai dai mu tasa shi eh eh to isnadin ko eh wannan wannan wannan in muka zo sai mu shiga cikin alhatu ala zumil ilmi shi ma zai magana akan ilimi yanzu dai babu abin da muke bukata ila ilimin nan akwai kuma mai makaranta yanzu ahkamu zifaf adabu zifaf afwan na shakul albani ma yaf'alu sabihata bina'ihi ma yaf'alu shi abin da ango zai yi safiyar lokacin da ya shiga da matansa mu galibi yanzu kafin kafin da muke yi to shi ba za ka je shi abin da shakul albani ya zaba wa yustahabu lahu sabihata bina'ihi musahabi ne ga ango a safiyar da ya shiga da bina'ihi bi ahli lokacin da ya sadu da iyalansa an yi atiya a qarib an yi atiya a qarib mahul ladina atahu fi darihi ya zo gidan yan uwansa da abokansa makusantansa da suka zo ah, suka zo wato ah, ah, ya zo wajen yan uwansa ko da makusantansa da suka zo a gidansa wa yusallim alaihi ya musu sallama wa yad'u lahum kuma ya musu addu'a wa an yuqabiluhu bil mithli zo makusantan shi alladhina atahu fi darihi wanda suka zo masa a gidansa wa yusallimu alaihi mai musallama wa yad'u lahum ya musu addu'a wa an yuqabiluhu bil mithli kuma su ma wato su kalubalci wannan aikin nasa da kwatankwacin abin da ya yi din li hadith Anas bin Malik radiyallahu anhu saboda hadisin Anas aw limra aw lama rasulullah id bana bi zaida matsala yayi walima lokacin da yayi ya shiga dakin zaida fa ashba al muslimina khubzan wa lahman sai ya kosar da musulmai suka sami wato da biredi ko kace da gurasa da da nama suka hada sun makar da ila ummahatil mu'min sai daga baya kuma ya fita zuwa gidajen wato iyayen mu'minai sallama alaihinna sai yayi musu sallama wa da'ala hunna ya musu addu'a wa sallamna alaihi su ma sai suka mushi sallama wa da'awna lahu suka masa addu'a fa kana fa'alu dhalika sabihata bila ya kace yana aikata haka mata Allah a safiyan wato lokacin da ya shiga ɗakin amaryarsa na yau ai wa an yuqabilu bil mithli wato su ma su yi masa addu'a shi wa an yuqabilu bil mithli an fahimci katin an yi a ce a qalibahu allazina atahu fi dadi shine wato ya zo ma wato makusantan shi suka zo masa suka masa zumunci wa yusallima alaihim ya musu sallama wa yad'u lahum ya musu addu'a wa an yuqabilu bil mithli su ma kuma sai su musu sallama kuma su yi musu addu'a din su musu ce to ya amarya to Allah ya sanya alheri an fahimci maganar tasu ko to shine shugabala shi bayan yayi walima shine kuma sai ya ya fita wajen matayansa ya musu sallama ya musu addu'a suka mishi sallama su ma suka mishi addu'a kuma sai yace yana aikata haka a safiyan wato lokacin da ya shiga ɗakin amaryansa wannan dai a wasi in ka yi kafin lokacin shi kenan su wata kila lokacin haka suke kuma zala shi haka yake a al'adar sani sai dai idan wanda ya ko da al'adar mazala ne wanda ya ɗauka zai koyi da mazala kuma da ladan sunna suna ce adiya amma kuma suna ce wata take musahabba da ubangiji zai ba ta lada to akwai wannan matsaya nan wujubu tisad al-hammami fi dar wadabcin mutum ya sami ban daki a cikin inda zai rika dan ruwan kasa don kan jaraba a cikin gida din malam misali su wayannan makusantan nasu su za su yi wa gurin sako shi ne ke gudu
a'a ya danganta ya mishi abin da zai sauki dai amma galibi in za a yi walima kaka su za su in za a yi walima kaga su za su mutum da je zai zama ya tare wajen in ya ce wai shi zai je wajen zai je wajen su aka sai zai je wajen malam wani malam wani daidaikun su kuma kuma wannan fasaha za ta fa- za ta kauce amma in ya ce waje ɗaya waje waje zai za su ko a ce gidan malam wani yana da yana da a garkan gidansa babba ce ta da eh, wato yalwa wannan to ai yafi eh kaga anan ai matsala tara su yayi wace garin rana aure eh eh to masha Allah ta sau da kuta na ga shi kenan ba shi kenan ba to abin da muka ji Allah ya bamu lada wanda muka kusa Allah ya fi mana Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la tala biyan bukatun mu na alheri la tala tukun da kashar la tala tadaga daga daga mu لا تبتد قدقم ولا تلا تبتد قدقم اللهم عاصنا أكثر في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله والحمد لله رب العالمين